Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na uku, kasata na ɗaya.
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد زام تشيغبا أتشكين باب السواكي حديث عائشة رضي الله عنها تكتشوا أو عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأبده رسول الله بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسي النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه wannan hadisin da cikin bayanin falalar asawaki da ƙarhin asawaki a sunna hadisin aisha ta radiyallahu anha take cewa kananta abdurrahman ibn abi bakr siddiq radiyallahu anhuma ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri tacce ni kuma na jingina manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ga ƙirjina, musnidatuhu ila sadri na jingina manzon Allah ga ƙirjina, wa ma'a abdu abdurrahman siwakun ratbun abdurrahman yana riƙe da asawaki ɗanyi, ɗanyi, yastannu bihi yana goge bakin shi da shi. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli asawakin nan da kyau abaddahu basarahu ya kalli asawakin fa akhadtu siwaka tace sai na amshi asawakin ya gane ta gane cewa manzon Allah na son shi sai ta amshi asawakin daga hannun kananta fa qadamtuhu tattattamne shi wa tayyabtuhu ta wanke shi sun dafa'tuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi fastan nabihi sai ya goge bakin shi da shi fama ra'aitu rasulullah tace ba taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba istanna yayi wani irin asawaki istinanan na musamman ahsana minhu wanda ya fi wannan yin asawakin kyawu fama ada an faraga bai wuce lokacin da ya ƙare ba shi bai wuce karewar da ya bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu sai ya daga hannun shi kenan daga dagawa kadai da karewar shi kadai bai wuce wannan lokacin ba bai wuce lokacin kare asakin ba sai daga hannun shi au isba'ahu ko yatsan shi thumma qala sai ya ce fir rafiqil a'la a cikin abokai ko kuma abokan zama ko abokai na sama ثلاثا سوق ثم قضي عليه sai manzo Allah ya cika ya rasu kenan wa kanat taqul Aisha ta kasance tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati ya mutu tsakanin haqinati haqina shine kurhin kirji kurhi wanga na kirji na tsakiya wannan dan ramin kwarin wa zaqina haba tsakanin rijinta da habanta nan ya rasu kenan tana jingina da shi har rasuwar shi yana wanda ya yarda da ita wadda take kulawa da shi tana jiyar shi mafi lafzin a wani lafazin kuma فرأيته ينظر إليه سينجا من زال لنا كلنا أسواكين وعرفت أنه أنه يحب السواك سينجا نتشي وأنا سان أسواكين فقلت سنتي آخذه لك شن إن أمسو ماشي فأشار برأسه سيشار لكنشي أن نعم تشي إيه malai ce wannan lafazin bukhari kenan muslim ma shi na irin shi wannan hadisin kamar yadda muka ji aisha tana ba mu kissar cewa yanda manzon Allah ke son ta kun san lokacin da ya rashin lahiya saboda adalcin manzon Allah ana ɗaukar shi daga ɗakin wagamace yau shi na ɗakin waccan a kai shi can ta jiya shi yau gobe shi na ɗakin waccan a kai shi can to da tagalgal ne ta yawa sai nemi izinin su da a bar shi ɗakin Aisha sai aka bar shi ɗakin Aisha ya yi jiya shi har ya cika ɗakinta kuma aka binne shi a ɗakinta wannan shi na nuna yanda Aisha radiyallahu anha take da matsayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan karanta Abdurrahman ibn Abubakar ya shigo wajen manzon Allah ta ce wa ana musnidatu ila sadri tana jingina da shi shi na nuna tsananin kulawarta da mijinta kuma wannan shi ke nuce mace ce saliha kamar da zala ke cewa inda duniya kullaha mata duk duniya dan shi daɗi ne kaɗan amma wa khairu mata'i duniya almaratu saliha kaga kenan Aisha tana cikin mata nagari wayanda su ne mafifitan jin daɗin duniya mace ta gari mai kulawa da kai wadda tana gane ma bukatar ka kallon aswaki yayi ta gane cewa yana son shi wannan ya nuna mi kulatta da mijinta tana gane me shike so mi abbai so ba sai yayi magana ba ma ba sai yayi bukata ba in abin da bai so ne kuma da ta kallon da yamma tana gane bai so sai ta daina wannan abu to shine take cewa wa ma abdurrahman siwak abdurrahman shine harke da asawaki ratab danye yastannu bihi yana goge baki da shi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzo Allah ya haska mishi ganin shi ya kalli asawakin ya kalli asawakin fa akhadtu siwaka sai ta karbo asawakin fa qadamtuhu ta tattaune shi dan ya laushi kenan ya wata kila juyi juyi asawakin tai inda ba amfani da shi ta tattake shi ta tattaune shi wa tayyabtuhu ta wanki thumma dafa'tuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi fastanna bihi sai ya goge baki da shi sai take cewa fama ra'aytu rasulullahi istanna sunan ahsana minhu ba taba ganin manzon Allah ko na fassara dama na na fassara kenan mai tare nake ai ban lura ba tace ba taba ganin manzon Allah irin wannan aswakin mai kyau kenan ba kenan yana karewa kawai sai ta abun nan kenan kun ga wannan yana nuna abu na farko dai da kwai ya halatta mutum shi asawaki da asawaki ko da ɗanyi ne idan ko ɗanye ne mutum zai yi asawa zai goge bakin shi da shi kuma ya halatta ya halatta idan asawakin wani aka amshe shi idan an wanke shi ya halatta ka goge bakinka da shi asawakin wani idan idan an wanke shi ya halatta ka goge bakinka da shi mushi na nuna wannan hadisin fiƙihun Aisha akwai fahimta gare ta tana ta gano manzo Allah shi na son a sawakin ta karɓo mishi wannan kamar yadda muka ishara fahimmancin fiƙihu ga mace kuma da manzo Allah ce fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la Allah subhanahu wataala ya bayyana suwa ne ar-rafiqil a'la kinna Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa taswani wa man yuti' Allah war rasula fa ulaika مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين توصوني وإن وحسن أولئك وحسن أولئك توشيني مزال كتاب في الرفيق الأعلى ثوك سيرس تو لوكتين أشا تكيبال الأبادن تيوا مزال يارس أكانين كرجينا تنا جنجنا لشي كنان هل يتكا كنان آه متون أنا أي أيكي دا إشارة كأجل مزال تتنبيش كان سو إشارة لكي kenan ana aiki da ishara sawa'an wajen kasuwanci ko wurin mu'amala duka ana aiki da ita kuma shi na nuna mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa da zai yi kaga zai koma wajen Allah ne ubangijin shi shi yasa ya yi asawaki mai kyau mai kyau don ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan mahimmancin tsabta yayin munajati da Allah subhanahu wa ta'ala عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع أبو موسى الأشعري yana ba labarin cewa ya zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tarda manzo Allah yana asawaki yana goge baki da danyen asawaki dan saboda kun san danyi ba zai ji maka ga baki ba kuma ya hilaushi watakila ma ya hi hidda dauda to shi ne sai manzo Allah ya ce wa tarafu siwaki ala lisani kan asawakin ko bakin asawakin ko gefen asawakin yana ga halshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana goge halshe wannan kuma yana nuna kenan halshe ma shi na tattara dauda mutum in zai asawaki ko wani bros ya goge halshen shi to nan kenan manzala kuma ya kai matuƙa wurin yin asawaki yana guga yana turawa har yana taɓo abin da ke sabbaba amai shine yana ur ur kamar yana shirin amai ka annahu ya tahawwa kamar zai yi amai kenan yana nuna kai kore wajen goge baki kuma shina nuna me ya halatta mutum ya asawaki da ɗanyen asawaki ko da lokacin azumi ne dan ɗanyen asawaki bai hirwa ɗanyen taka ba mutum na azumi kuma shi na kurkure bakin shi sa'annan kuma asaki ibada ce neman kusanci ne ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ma faɗi hakan cewa tsarkaki tsarki ne na baki sa'annan kuma neman yarda Allah ne subhanahu wataala kuma yanan mutum ya kazan ya kamata zan ki goge halshen shi wani lokutan saboda shi ma ya tattara dauda wannan babi na asawaki ana ya kare sai babu mashi na'am maji ba maji ba bai halatta ba ya binne mutum cikin gida gidan ba a sallah ciki babu mashi alal khuffaini babin shafa akan khuffi guda biyu khuffi abinda khuffi takalma ne ko kamar takalma su kafa ciki na fata ko safa ta fata ko soshat na fata su ne kuffi to shafa a kansu bi ma'ana mutum yana sake da kuffi in ya cika sharuɗan na shafa a kan kuffi in ya wanke hannuwa da huska da hannuwa ya shafa kai ya shafa kunne in ya zo kahuwa ba sai ya cire kuffin shi ba sai ya shafa sama a kai sama ba ƙasa ba ba sama da ƙasa ba sama kaɗai ba sama da dabra ba sama kaɗai kawai ya shafa a kan hufi ya isa kuma wannan shi ne sunna wanda ala sunna baki ɗaya sun yi ijima'i a kan halaccin sunantakar ba shafa a kan hufi akwai shuzuz na ‘yan shi'a su ɗaya ne ba su yarda da shafa kan kufi ba su shafa kan ƙafa suke yi wannan ko ba a kallon su abinda hadisai sun ka tabbatar kuma ko aya ko kuma riwaya wadda ke wadda ake karantawa bai khafdi arjul amsahu bai ru'usikum wa arjulikum ‘yan shi'a saboda ita suna shafa kan ƙahuwa wa mustahu bi ru'usikum wa arjuli sai an kai atafin arjul ala ar-ru'us wannan yana nuni akan shafa akan khufi ne tunda hadisai suke fassara alqur'ani kenan shafa akan khufi sunna ne tabbatacce kuma yana daga cikin hadisan da sun zo mutawatira shafa akan khufi hadisan shi sun zo ta hanyoyi da yawa ta yadda ba su karyatuwa mimma mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu ومسح خفين وهذه بعض مسح خفين سنزو متواتر دغا تازو هنيوي ديوا دغا صحابي ديوا تابعي ديوا سكروتو غريسو تابع التابعين ديوا سكروتو غريسو har zuwa dai ruwatkinsu adadi ne mai yawa wanda a hankalce ba ta yi a ce dukkan wannan mutanen sun haɗu don su yi ƙarya yanan daga cikin wannan hadisan المغيرة ابن شعوبة yake cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin a cikin bulaguro fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi sai nan nufi ni kasa da niyyar in cire mai khuffan shi guda biyu fa qala sai manzo Allah ke cewa da'huma bari kahuwan nan kaka hiddus bari khuffin nan kaka hiddus fa inni adkhaltuhuma domin ni na sanya ƙahuwan guda biyu cikin huffin tahirataini masu tsarki bayan ya alaulastas yanan wannan nan ana fahimtar mi sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan shafa akan huffi kidan ba za ka shafa akan huffi ba sai in ka sanya ƙahuwan da alwalla ko da kai alwala sai ka sa ƙahuwanka to zai ka tashi alwala ta biyu sai ka shafa akan mi akan huffi kuma ba wai huffi kaɗai ba safa ta ɗauki wannan hukuncin ko suli mai tsawon sama don sular da ijiyar tsawo take waje ba ta shiga ba gane yawancin sulin da muke sa yanzu ƙashi biyu na gefen ƙahuwa cike suke ko waje to ba a shafa a kansu sai wanda yawan ya haɗe irin mai kuka ce takalman soji jirmuk ranjas ta wani irin suli maye maye dogaye wannan duka ana shafa a kansu ko safa ka cire kahokka in suliyan ta zama ta hiddo ma kashin ijiyar sau sai ka cire suli ka shafa a kan safa wannan duka ya halatta kuma sauƙi ne na shari'a sauƙi ne na shari'a Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj to kenan a wannan hadisin mun fahimci shar'i daga cikin sharuɗa shine ka sanya ƙahuwan da tsarkinsu da alwallarsu bi ma'ana in ka sanya su to alwallah ta biyu sai ka yi sai ka shafa kawai a kansu kenan sharɗin farko shine mi ha ka sa su da alwallah na biyu su rihe ƙafa duka kas su bar ƙasusuwa na gefe waje na uku ya zama shi kan shi safar ko huffin mai tsarki ne idan huffi da wata alade an kai shi ko kuma bai da tsarki kaga ba za ka yi ba ba za ka shafa a kan huffi ba sannan kuma ya zama mi abinda ya same ka na hadasi na karewa alwala karamin kari ne karamin hadasi ne bi ma'ana iska ne ko bawali ko bahaya ko mazi amma in babban hadasi ne mutum ya fitar da mani ta hanyar jima'i ko kuma mauliki ko kuma ya zo ma iyalin shi to nan bai barin bai shafa akan kufi sai ya hidda su ya yi wanka idan kun ga wannan sharuɗar shine wanda in ka cika su to za ka yi shafa akan kuffin ka amma da kwai lokacin da aka baka na shafa akan kufi idan kana gari zaune kwana ɗaya bi ma'ana dare da wuni ya halatta cikin dare da wuni nan salloli guda biyar duka in kai asubakka ko kai isha'inka da khuffi to ka kai har wata subar ko kuma har wata isha'in wuni guda dare da wuni ka shafa kan khuffinka in kuma cikin bulaguro kake wuni uku da dare ransu wuni uku da dare ransu kenan kai bulaguro na kwana uku kana haka dawo baka cire takalman ka ba musamman irin lokacin sanyi ko kuma irin takalman masu wai hiddawa wannan kaga shine sauki na shari'a ali ibn abi talib ke cewa جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم حديث صحيح مسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا ثانية وأنا أكو لدري رنس قوند كي بلا غرو يشافع كان خفي وني لدري كما قوند كي ذا ونجده sai kai wannan sauƙi na shari'a ba sharaɗi ba ne sai sun zama na fata ko wani duka ɗaya daga cikin maganin malamai ne amma ba dole ba ne ba kuma ba sharaɗi ba ne sai in ba su da huda yadda muke ganin Allah ya wadata mu yanzu kana dama kowa ya sai ta kalma masu kyau mara huda sabai ba haka bane wasu sabai talakawa ne kufafin su hudaddi ne zagaggu amma kuma haka manzo Allah ya umarce su da ya kuma sunanta musu shafa akan akan khuffi Imam Ahmad ke cewa ban jin wani kaikai ga zuciya ta kan shafa akan khuffi kawai mi bai da tamba ba kawai sunna ce bai jin wani abu da ya ce akwai hadisi arba'in daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo akan shafa akan khuffi kaga hadisi abinda hadisin shakki 40 ina wurin shakku cikin shi ba da can shakku shi yasa kenan wannan yana nuna sunnatakar shafa akan khuffi yayin da mutum zai alwala ya shafa akan su a sama ba ƙasa ba don aliyu na abdullahi yake cewa inda a ce addini ra'ayi ne da ƙasan khuffi ne kamata a shafe ba sama ba amma manzo Allah sama ya shafa kenan ba ra'ayi bane addini bi ne ka shafa sama kai ma wannan ba shi da matsala kakka ce ai takalma na ta ko kashi da su ko na yawaye su takalma in kana ta haya ko ka ta ko kazamta ko ka shiga dushi da su kasar da kake taka ita ke darwaye su ko kai kai tusa ba da kasa ke tsarki ba kai taimama to wannan kasar ta wanke maka mi ta wanke mata kalman ka haka zalika mata da aka umarta su ja hijabin su kasa in sun biyo ga kazamta ko hitsari ko wani abu to wannan kasar ta gaba ta wanke ta tsarkake wannan wannan kazamtar insha Allah ta'ala kuma kaga anan kamar yadda mun ka fahimci hidima da Anas yake manzo Allah kenan mun kai istinbat mi falalar yin hidima ga masu falala to nan ma kaga wannan sahabin shi ma yayi niyyar mi mughira ko yayi niyyar ya cire annabi ta kalma kenan da kai falala hidima ga ga mutane masu daraja masu falala عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر حذيفة بن اليمان sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawli yayi arwalla yayi shafa akan khuffin shi guda biyu shikenan kenan yanzu ka alwallaka ka cika sharuɗa na sa kahuwa da tsarki sai ka tai ka sake alwalla dan kayi bawli ko kayi ba haya sai ka zo wanke kahuwa kai ka shafa akan mi kan takalmanka babu komai إن شاء الله تعالى باب في المذي وغيره باب في المذي وغيره أنا سوى المذي أنا سوى المذي المذي كو المذي عند المذي وني رواني yake fitowa ga al'aurar mutum baligi ruwan kuma fari ne amma mai yabki kun ga ai hitsari galibi su ba faru bane sai in ka sha ruwa yanzu kai hitsari yanzu sai ga basu canza ba amma shi mazi fari ne sal sannan kuma hitsari ba su da yabki shi kuma mazi yabki gare kuma mazi ba zubuwa ka da yawa ba dan kaɗan ne wataƙila baka lura ba ma sai can daga baya ka je yabki ne jikinka mazi ya fito baka san lokacin da ya fito ba shine mazi kenan da ya ce wa ghairihi wataƙila hukuncin mani da hukuncin alwadi alwadiyu abinda alwadiyu shi ma yana fitowa bayan mutum ya ya kare bauli amma galibi shi yana zo matsohi ne alwadiyu amma almadhiyu shi kuma shi ma wani ruwa ne ko kuma a ce ba ruwa ba abu mai sa'il misali mace ruwa da hausa ko bai da suna likid da hausa na a'a da hausa me likid alaji da hausa likid bai da suna likit a mai gudanawa ko mota gun kare gudanawa abu mai ruwa bai da suna kenan go bai da suna ina shi wannan magana take da yawa abu mai gudana magana ce suna ba baka san suna ba kalma dai ta ba da ma'anar shi ruwa gana shan su kenan to a taru a mai suna kai ga kana wanda wuna kamar shayi ko abu mai ruwa ba ku da shi kenan cin kalmar to a taru a mai suna eh mai suna shi ban ji ba haka ku ce ya yaren ɗan barde ne wannan alhamdulillah dan yana to a takaice dai kun gane abin da ake nufi kenan wai ba tarifin mani mazi ake so ku ce ba a'a abin da an likid da larabci ce sa'il me ya sa'il kawai sa'il abin da ke sa'il da larabci kalma ɗaya ta hausa ba musanta ba wadda bai wadda ma ba musanta ba amma eh oh to saboda haka in kun gane shikenan sai yasa nake cewa wasu ruwa ne wasu ruwa ne kenan abin da almaziyu saurara wasu ruwa ne wanda suke fitowa ga al'auran namiji baligi yayin da ya yi ƙaramar sha'awa ƙaramar sha'awa muna ke ƙaramar sha'awa ba babbar sha'awa ba don a bambanta shi da mi da mani shi mani yana fitowa lokacin babbar sha'awa babbar sha'awa da idan mutum ya ji ta shikenan sai kasala shikenan ya kosar da sha'awa shikenan shi mani kenan mazi kuma nazari ko kallo ko tabawa yake sabbaba fitowar mi na mazi sabanin mi mani kuma shi mani yana haitowa da ƙarhi halbuwa yake mazi kuma mi baka ma sani ba wataƙila lokacin da ya fito baka lura ba sai yaushe sai bayan daga baya ka ji jiƙa ga jikinka shi ne mazi marƙe wannan kawai to wannan hadisi na farko a wannan babin عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسألت ف ف فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك من حديث na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa kuntu rajulan mazza'an ni mutun ne mai yawan fitar da mazi sha'awa kaɗan sai ya mazi ya fito don wani ko moto mai daɗi ya hau sai ya hidda mazi kawai ko ya samu inuwa mai kyau ya kwanta inuwa mai kyau saurara saurara sai samu inuwa mai kyau sai daga ba sai ya mazi ya hito mishi saurara ganin shi lokacin karamar sha'awa ce kan sabanin maniyin da watakila sai lokacin jima'i ko kuma wani hali dai daban to ali ya ce kuntu rajulan mazza'an mai yawan fitar da mazi saurara magana na kasa kasa ciwon ka take sani ciwon ka take sa kuna magana masallaci na amsa me wannan abu to ali ibn abi talib yana so ya san hukuncin mazi sai yake cewa فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سينجي كمير إن تنبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم سبرني لمكان ابنته مني دان سبودا matsayin diyar shigarini diyar manzo Allah Fatima wani matsayi gare ta ga Ali kenan shi surkin annabi ne kaga ko yana jin kuma da tambayi abin da ya shahi al'aura ko shahi harkar sha'awa alhali shi surkin shi ne shi ne ce sai ni ji kuma in tambayi manzo Allah to kuma dole sai ya sa hukunci ba makawa ya zai zai zauna da jahilci ne zai zauna bai sa hukuncin bane dole sai ya yi dubara ya yi fa amartul miqdada sai ni umarci al miqdad ibn al aswadi baban shi kenan fa sa'alahu sai tambayi mu annabi fa qala sai manzo Allah ba da amsa cewa mi yaghsilu zakarahu wa yatawadda ya wanke zakarin shi sai shi alwallah shikenan kenan hukuncin mazi sai mutum ya wanke min sai ka sai mutum ya ja kamo ruwa sai ya ji shi Allah kenan maziyin kan shi najasa ne sai dai najasa shi ba mai ƙarhi ba bi ma'ana da a ce mazi ya fito wa mutum ya je ƙoƙarin shi ya wanke wani wurin wani wurin bai samu damar wanke shi ba ba matsala najasa shi ba ta yi ƙarhin najasar a hitsari ba ko wani abu can daban mun gane ko idan mutum ya wanke eh su ne inda ya samu dama wanke sai wanke in bai samu dama ba shine wannan babu komai shine ne da yanzu mun gane ko kenan najasar mani mazi ba ta kai karhin ta ta mani ba a riwaya bukhari kuma yace ighsil zakaraka wa tawadda ka wanki al'auraka sai ka jike al'auraka a riwaya muslim kuma tawadda wandah farjak kai al'auraka kuma ka yayya horaga al'auraka bi ma'ana ka wanki amma ba ana nufin ba sai ka yi alwallah sannan ka wanke dan wawun a larabci an ce ja'a Musa wa Isa bai nuna cewa Musa fara zuwa tana yiwa Isa fara zuwa wawun ba ta nuna ba ta nuna tartib sannan kuma yana daukar ma'anar tawadda bayan ka wanke al'aurarka kuma ka yi alwallah wandah farjak ka yayyawa farjin ka ruwa saboda me idan mutum ne mai yawan hito da mazi sai ka jika gabanka yanzu in ka ji jika kaga kenan sai ka tsammanin ma ruwan ne kenan sai ka bar waswasi kenan in mutum mai waswasi ne gama da ya watsa ruwa ga da jikinka sai zama ka tare ga wannan waswasin dan wasu waswasin mazi gare su sai su ce kawai wani abu ya fito kun bai fito ba sai za ka sai ka watsa ma gaban ka ruwa shikenan sai ka samu lahiyar wannan waswasin a nan kaga da kai bayanin ladabi na mi na mutum ya kumiya da kwaita amma ba ta hana ilimi inna Allah la yastahi min alhaq za ka ji kumiya amma bai hana ka kai karatu waga wuta ba ku santa ta kara ku haske wajen karanta kallon littafi ko ba ta yi